الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب لكم كذب لكم لهم قوم وعاد وفرعون الأوتاد وثمود وقوم هود وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فأرجعناهم وما ينظر هؤلاء إلا سيئة واحدة على آمن وقالوا ربنا أجل لنا جنتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما تقولون واذكر عبدنا داود أسلمنا إنه أواب إنا فكرنا الجبال معروزة بالعشي والإشراق والطير مهجورا كل له أرباب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتيك نبأ القسم إذ تفوروا الميراب إذ دخلوا على داود فغضب منهم قالوا لا تخف فاصنعان قوي بعضنا على بعض فاقم بيننا بالحق ولا تشرك وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا فيه له سمع وسمعون نعجة ولي نعجة واهبة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعمتك إلى نعمته وإن كثيرا من الأموال ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن أنها فتناه فاستغفر ربه وكان راجعا وآم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الأجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيها على سؤال وعلى جوديا wanda ya ba mu yi haɗuwa wannan masallacin da albarka tare da mai masu albarka domin zama ta da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba a ci gaba da kafin Allah da yawa za mu sa daga wannan aya da Allah ya ce annabi hakuri akan abin da kafirai suke faɗa wato na maganganun da ibiri Allah da ala ta ibiri kai haƙuri annabi alama ya kununa a kan abin da suke faɗa wa zukurka ambaci abduna dauda ba mu dawo zalai ma mutum ƙarfi su ne ba a cikin ibada ranar goma yawon ya kasance na azumi rana ɗaya yankin yawon yanka kuma ruwa rana daya wato har abada haka yake ya rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin da Allah ya bido na nafila shi ne azumin dawo ko a kalla ma Allah na taɓa yin ta dawo ya ebe daren duka ba amma kuma yana tsawon zama wajen ibada saboda saboda haka annabi dawo da haka azumin da yake ya azumi yau gobe taruwa waya kuma lulbul laili na tsayawa rabin dare wai na mutulihu ya bacci filifinsa wai kuma mutulihu idan ya tsaya su cikin dare na bu awabu domin shi mai komawa ne da ja'un ila matakallah yawan komawa ne zuwa ga abun yardan Allah wato kullum mai ayyuka ne na neman yardan Allah ina saka nan jibala mun hore zuwa su ma huta arzi dawo ita bije na suna yin tasbihi bi tasbihi da tasbihin da shi dawo bil ashi da yamma magana salatu ya lokacin sallar isha'i wal ishraq da kuma hanji ina sallar wal hajj kowa shine an ji ga shan mutum wata na ji lauka rana in hasken da ya gama shiga to shi ake cewa hanji a dawo biyar da cikin ba sallar walha sun tuni wadatar na tsaira mun hore tsuntsaye mahashuratan abubuwan tattarawa ilai zuwa gare shi annabi dawud da biyu ma kuma tsuntsaye suna tasbi ta adadi dawud kullum min jibal wa dai kowanne daga duwatsu da tsuntsu da ko awwabu suna komawa zuwa gare shi dawud raja'un suna komawa ila da'a zuwa ga da'aza yi tasbi da yin tasbi inda shi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abinci ma ya dauka zai zai sa a bakin sa sai abinci ya yi tarbiyyar kuma ana jin tarbiyyar sallallahu alaihi wasallam yadda ya dauko ya ga hannu sa sai su dinga tarbiyyar in ga hannu abubakar suna tarbiyyar in ga hannu umar suna tarbiyyar in ga hannu usman suna tarbiyyar in ga hannu ali bin abi talib suna tarbiyyar a nasu malik yake kuma bi a jiya wala ta tarbiyyar sannan za a hannu yake ba ta yin tarbiyyar kaga cikin sabai akwai mun akwai ya tafi dukan na kai duk wani mu'jiza ne da wani annabi yayi annabi ya irin ta kaga shi Dawud da ya samu damar yin tabbihi da dutse tabbihi da dutse shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam har manyan sahabban da ma suna ikon yin tabbihi da dutse sallallahu alaihi wasallam kuma ko ta bija gaida annabi ne ya fito zuwa su suna gaida annabi ya fito assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya rabbi Allah wani lokaci kuma mutane ma na ji wani lokacin masu yake ji ko zaka daya a annabawa yana komawa wajen na mulkan Allah bi fi dawudu mun karfafi mulkinsa kawai na ku mun karfafe shi bil harfi da tsaro ana gadi wal junur da runduna na sojoji annabi dawudu akwai sojoji وكان يعرض ميرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل هو الذي mutum dubu talatin na ke gadin masallacin ga bayan ce yan sarki ya shiga da zai ibada a yayin da wata malama wannan duk yan gagaji ne suke mana suna mana irge mutum dubu talatin ke gadin sarki da yana yana cikin wurin ibada waye irin wannan mulkin yanzu sun riga sun daidai abu ma duk da aka bi irin mulkin da ta hankali ba don bai saba ka duniya ba masu limanin bin dauda ya saba ka duniya ya bi shi wa ta na hula hikima ta mun ba da hikima irin da annabu wata annabta wani saba ta mun ba da dacewa fil umuri a cikin lamura wa fasal al-kirat da bayanin magana magana ta sallah ta lafi kullum kadrin a cikin dun manufa Allah ya bai wa annabi daudu wannan sai dai sau da dama a cikin wani lokacin idan ya hukunci aka samu matsala ko sai annabi suleiman yana karamin lokacin sai ya gyara wannan hukunci ba ga bambancin malinta ke in ta Allah malam ko ki aka ku karatu ku cikin ku karatu su su malam yawa amma sauran wani abu yanzu kamar sarki zai zo ya aka su yi da wata ina an dubi su ke eh ka gani to wannan ke wata rana wasu mutane guda hudu suka ada baki suna so su za a kasa wata mata a kudu sai suka je suka samu annabi dawo daga sun kawo karan wata mata wance kaza ta gida kaza a kan laifin ne suke suka je a kan laifin yin lalata da kare a kirara a taura wanda ya lalata da dabba kashe shi ake in an same shi dabbar ma a kashe shi suka je mun same shi da karanta idanunmu yake a jiya kace saboda ka san aiki dun a kanka kun mutu ba na ka bane ai ba za ka ji magana magana ke du za a ka sai dai ita sai da zina ke du hudu kuma su gani a lokaci dai ba wannan ya gani jiya wannan ya gani wani a ni ma rana ce wani ya gani ba irin wannan a lokaci dai ba wannan ya gani da safe ko ya gani da yamma ba kun zo kun samu a lokacin ana yi gaba ɗaya ku tare kuka gani to shine shaida saboda haka da mun ganta haka haka yi wa ya ga aka annabi da wuri gaji aka ce ta ya ga ji aka ce matar da aka ji aka ce matar annabi da mana yana yaro sai samu labari wa ji gari da karamin hatsin sai tara yara yadda kuma mu wasan sarauta yara aka taru yayi da shi shi ne kai haka ne ya kai da ya to a sa mutum hudu ake sun ga ana lalata da kare aka ware yara hudu da ran da yake mun ga ana lalata da kare mun gani yake ce mun gani ya ce to ina so daya ya je gabas ya tsaya daya ya je yamma ya tsaya daya ya je kudu ya tsaya daya ya je arewa ya tsaya ta ga je a da aka gara ba ya haka ba ta gani yana so samun gyara yi aiki da doron shari'a kawai in zai dubi zai dafi kawai kun su zai mutum kun ba za su hada baki ba ake ma kariya ba ko a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ga na za a hukunta kamar nasu na yana da shi kana da shi kenan annabi suleiman yana yaro sai ya raba yaran hudu kowa ya kama najiyar sai ya aika da karan da tafi ina mana na gabar sai ya nuna ya zo ya kai lalatin nan kun gani je mun gani to wani kalan kare yake bakin sa to zauna ala a gida wata da mai yake farin kare a gida wani kudu yake jan kare to ala an gani yake to kaga karen da kuka wada jama'a sun bari kare daya ba kuma lokaci da kuka lalata jama'a sun gani ko aka yi barbe da aje aka je su yara suka waje suna kalle suna aje aka je su a ce wani babba ya nabi ya kalli duk wannan kira da aka yi je ga annabi dawud alaihi salam annabi dawud ma zai kira mutanen ina zuwa fakan da zai baka raba su a kira kowa aka tambaye shi to dan sanda suka ce za su ce sun kala na kan kare ba su yi mutu suka faɗi kalan karan ba eh saboda haka yanzu ya ka tambaye kowa da gaskiya ka ga tunanin ka ne zai baka wani kare ya kamata ma ka fara tunda ba gani zai ba da gani ga ai wannan gani kawai shi zaka fada ka ce kaza kaza ne tun da ƙarya haka yi ka ga tunani ne kawai zaka yi ka ce kare yi kaza ne ba lallai ko tunanin ku zo yi da ba sai wannan ba kare daban wannan ba kare daban wannan ba kare daban kuma ba gari ba ya ga ja kuma ka ga wannan ce to Allah kare shine a gadi irin gadin da ake yi wa annabi dawudu a wurin ibada da yake misalin mazaje cikin dubu talatin suna gadi kuma bayan haka ga annabta bayan haka ga dacewa cikin lamari bayan haka ga fasalin kiɗaɗi magana mai warkarwa a manufa sai allah ya ce to wahalar ka na bawal kadu aka ji ya rasu lallai ko kana so ka ji labarin wani mutane masu jayayya ita tasawwar mihraba lokacin suka hau masallaci a nabi daud mihraba daud masallacin daud ai ma gida masallacin sa ai tu mana udukula alaihi min albabi yujibul hibli bari lokacin da aka hada kowa ya shiga ta kowar masallaci sarki na yana ibada sai ga wasu wasu shiga ba ji labari ne a ai kamar wajen da ba ban ji ba idan ka zo ala da wani fawza minu da suka shigo wa daudu ya ji tsoro saboda lokacin da an hana kowa ya shigo to ya aka yi suka shigo ina suka samu kofar shiga suka shigo ya ji tsoro har kuma sun gane ya ji tsoro Allah ta ka eh mutanen suka je kar ka ji tsoro su biyu ko mutanen suka ji na suka zama ne mu mutane ne guda biyu jama'a biyu baga ba na labari wani mu ya zalunci wani mu abin yadda kika ta faru shi annabi dawudu alaihi salamu yana da mataye matansa casa'in da tara sannan sai wani mai matsakai kuma ya saki tasa annabi dawudu ya aure ta ya cika sai ɗari kenan wajen fa ya dawo babu ya dawo babu Allah ya jaraba annabi dawudu kan matan to da mata ya sa ta a gida ta san matarsa shi kenan sai da ya shiga masallaci aka hana kowa shiga sai shi masu gadin nan suna ta gadi kamar yadda aka saba shi kuma yana cikin ibada sai ga mutane guda biyu ya ji tsoro suka ce karka ji tsoro mun zo kai mana hukunci ne ba ga babu na alabanu wani mu dai ya zalunci wani ba kun bai na bil haƙƙi muna son kai mana hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tujid kada ka karkata dama kowa banda zalunci amma na gaskiya wahadna ka biye mu la ta wa istiradi kan tsakiyar hanya wato abin da ke da dai in ji masu ƙara ba za ga mu yanzu abin da ke samun matsala da alƙali zai alƙali ya ji tsoron Allah ya adalci su kaga za a samu matsala ko ba a samu kaga a shari'a an ce in an ce alƙali ya ji tsoron Allah in ya jiran da ya ba shi ke bai dace da alƙalancin ba yau ba zai zama mai farin fushi suka je ga mana hukunci da gaskiya su fiye da mu ila siraɗi wato ila wato tawa'i siraɗi tsakiyar hanya wato abin da ke daidai inna hada wannan dan uwana ne amma dan uwa na addini in ji duka lahu tudun wa tudun najatan tunkiyarsa tunkiyarsa casa'in da tara wali na cikin wahida ni kuwa kawa ɗaya faƙala sai yake mini a gafin liha kalamun ce mun ita wa'azanin kirkiɗa kuma ya rinjaye ni a magana har na lamun ce masa sai ya zama mai kinki a ɗari ni ba na kuda wani hajji yanzu na neman haƙina sai annabi dawo da ya tambayi wanda ake ƙara kai ma na haka aka yi yake haka aka ka karɓe dingiyarsa ɗaya ka haɗa na ka inda tara yake yi kai yanzu ɗari ke nan ji ba ko da yi ƙala da ƙarzala masa annabi dawo da halalle ya zalunce ka bi su'ali na hajji tukar tambayar tunkiyarka ila ne ajibi ya hada da naka kaga wace mata wajen a masa abun nan wata kwana sai ya ce wa ina kafiran min al-kulalayi ai da yawa daga wanda ake hada abu da su abokan tarayya lil jibadu ala ba'dhin wa dun za su zalunce ku ila allazina amanu wa amilus salihat banda mu'mine kan masu aikin gaskiya mu'mine masu aikin nagarta wato gaskiya su ba za su zalunce mutum ba wa kalilin ma su ko sun yi karanci ainihin a duniya ba a ce samu su ba daga nan sai suka fire sama so mutum na firewa ne ta gani kuma zai zama na rufin masallaci bai kare su ba sun tafi suna biya suka ce ƙararrar gido a lanar su suka ce ah ga ga mutum da ya jira a dire amma ya jira a yanke hukunci a kansa mutum da ya jira a dire ya jira a gaske amma ya yanke hukunci a kansa ba sai suka daga abun Allah ke bani labari yake wa zana da audu a na annabi dawud ya tabbata ana ma fatan nahu mun jarraba shi yau guda ta na'am فتغفر ربه وكان راجعا فبيجنا النبي داود عليه السلام ya gama shari'a mala'ikin suka ce wannan mutum ya jira ta yi daidai amma kuma ya yi shari'a kan kansa da suka fire da sama suka daga abinsu waje lalle mutum ne yawa kan da ana annabi dawud sai ya gane Allah yake ba labari sai annabi dawud ya tabbata annan ma fata nawo mun jarraba shi a ga nawo shi fitnata mun abuga shi a cikin wani suna ai bali da ai jarrabawa bi mahabbati tutar ma'ada da kuma wannan mata wata gabara rabbahu amma ya nemi gafara a wurin ubangijinsa wata raraki an ya faɗi ya sujjada wa na ba ya tuba Allah ya jafa gafar na lahu zalika sai muka gafarta mata mun yaji wajen jami wa yana lahu inda na lazulfa annabi dawud yana da ƙarin daraja a wurin mun ji Allah tun a nan duniya wa wuta na ma'adin kuma yana da kyakkyawar makoma a lahira na'am ya da wudu kan ganin da? نعم
يا داود إنا جعلنا لك خليفة من أبي حاكم بين الناس بالهدي ولا تتبع الهوية فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما تركنا السماء والأرض وما بينهما بابغا ذلك ذنب الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتكبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
kaga kowane mutum a wurin Allah da irin matsayinsa to Allah da mu dace to kaga anan annabi Dawudu alaihi salamu Allah ya ya gafarta masa wannan abun da yayi an gafarta masa yawa ba da laifi yanzu akan wannan abu yawa babu laifi akan hmm Allah ya ce innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun masu ɓacewa daga hanyar Allah suna da wata azaba azaba mai tsananin zuwa na koyi mai sadi saboda sun ba ranar hisabi wasu aiki da shi ba da ba su aiki ba wato ba da gaskiya ba a cikin duniya Allah ce ma kalaka na sama abin ma da ta sama ba wal hali da kasa to ma bai nan ma da abin da ke tsakanin ba dan don ƙarya ba wato shine wasa Allah bai sama don wasa ba bai kasa don wasa ba wannan shi ne wa'azin da annabi ya fara isar da annabta da shi Allah ce wa ta na wani hukuma sabiyan ko na annabi sai ya zama da tiyo in ya zama da tiyo kamar shekara arba'in sai a ba shi annabta zai kira samari ma ya girme sai je isar da sabo amma annabi ya shekara ta uku da haihuwa uku da haihuwa suna wasa da yara ne wa ya zo masa na annabi da suka ji da yamma da kuma yau mu wasan mu yanzu Allah bai yi duniya don wasa ba domin Allah baya wasa ba a masa wasa Allah ya yi halitta don abubuwa ta masa ba don haifa shi ke nan fara wasa amma a cikin haka kuma shi an ruwaita bai taba kuskure ba bai taba niyya ba yanzu ana ya gane da wuri ga abin da yi aka yi amma dai an yafe amma dai akwai magana ce amma dai an yafe to shi a zuci ma ya taɓa ne wani abin da bai kamata ba a zuci ma jiya a karatun mu wanda annabi yono ta ya gudu Allah bai ce gudu ba kuma Allah bai kyale shi ya koya Allah ya fitar aka yi kuri'a kuri'a a kare kuma aka yi ba ya ba sana Allah ya fitar shi ka je an yafe amma ga yadda ka gudun ka koma ga wasu kuma ya koma ya wasu to haka ko da manyan mutane masu imani in ba manzon Allah da ahalin manzon Allah ba su kuma akwai wani abin da Allah ya ba su ana kiransa isma su ne ba sa sabo amma sauran manyan bayan Allah su abin da ba sa yi a bukatan ba kyau kai kai kullum ba za su yi wannan amma ko da watan wata sun yi kuskure sun abu ba daidai ba sai su nemi gafara a wurin Allah su sai Allah ya yi wannan abin da ake so mu zama kyau masu yawan tuba muna iya kokarin mu nan ne tantan laifi in kawai abun ya ja kamar mu muka yi laifi sai mu sai mu je mu nemi gafara a wurin Allah to Allah sai ya gafara amma kiyaya an ba shi annabta yana yaro ba ta ba annabi annabta yana yaro sannan kuma an ba shi isma an kare shi bai taba zunubi ba kuma bai taɓa niyyar zai yi ba amma hakan kan da ayyuba annabi aka yi wa laƙada hamad bi muhammad bi halal arya bi hanal da ta yi niyya aka yi shi ma har ya bai niyya mulawala arya bi hanal bi ba ne ya ga hujja daga ubangiji sai Allah ya cire masa abin kuma bai aikata ga ga irin wannan yana faruwa amma dai haya kan ko a zuci ba ma a gaba ba ko a zuci ne da yin da yawan za ka yi abu dai ka tun Allah ya halaka bari bai taba yi ba in dai ba daidai bane abin kawai bai shiga zuciya ba kwata kwata amma a hakan ka gozo mutane suka tarda shi a masallaci suka kashe sai ya ba sai a lahira mala suka tare suka kashe ai duk abin da ya samu wani wani jawo na fita bayan Allah nan ba a ba a gaba ba shi abin yake da zama mana matsala ba a ji yake zama matsala ai wani abin ai ba san yadda abin yake bane amma wani abin ai na baya ne yake dawa eh na bana da ai wata rana Allah ya nuna Musa wani abu wani mutumin ya dauko jakar kuɗi mai yawa mai yawa a daure yana kan dojin da yana tafiya ko ina zai je ko ina zai je jirgi ya kamata ya zo ya wuce ko jirgi ya kamata ya wanka ya tsaye da dokin ga ya sauke kudin ya ajiye a kusa da dokin ya shiga ruwa ya wanka ya fito ya sa kayansa ya hau dokin ya bar kuna a wurin ya tafi abunsa wani mutum ya zo ya ga jakar kudin ya dauka a sai biri ya zo biri ya zo ya ga jaka cike da kudi ya kunce ta ya yi wa ya wada a ruwa za ka ɗiba wa ya wada a ruwa gurgura abin da ya wada ya bayar kuɗin ya tafi abin sai wani mutum ya zo ya ga da ka cike da kuɗi ya jawo abin ɗaurewa ɗaure bakin da ya ɗauka ɗaura a kayan da ya gidan da sai wani mutum kuma ya zo ya ga ruwa da ke bara da ya wanka a ruwan nan ya kama wankan da yana cikin wanka sai ga mai kudi ya dawo da gudu a kan doki ya zo ya zami bai ga bai ga kudin da bai malam na kudi na ji wani kudi kudin da zama da na jaha ba gani bai jaha a kawani jaha ba gani bai abinda nan ga baka ka ga wannan kudi a nan na ajiye kuma ga a nan da na dawo a hanya ban gamu da kowa ba da na ya zara hanya da na gani da wani ya dauka da mun gaban gamo da ko mutum ne ba ba kowa a nan sai kai sai ka ɗauki kuɗin yake ba shi bane kaman kuɗin ne yake ba shi bane sai ga a kar abu ya ɓaci ban kuɗin ne ga ba ni ɗauka sai cire takwas idan kuɗin za su yi amfani a lahira ka je ka je zuwa lahira sai sauke masa kayi sai ya falle masa kayi ya hau dogin ya ji zafin Allah ya to anan Musa in kai za ka jira ya za ka yi in kai an je ka jira ya za ka yi ita abin da zan fara yi a jira nan wani birin da zan fara zan nemo wannan wani ɗan kuɗi nemo ya kai dawo da kuɗi sannan da kamo birin ne ya shiga ya ebo wanda ya zuba a ruwa ya kawo a sa a cika kuɗi ka cika a ɗaure abin mai kudi kudin za sannan wanda aka kare kare kuma a rama masa sai a kare kare mai kudin sai kudi kuma hannun magadan da kaga ji kenan sai da wannan shine jira lahi da ai ba haka jira ta kai ai duk gurin ai zakka su kafir ai da mun kudin masu zakka ne da amma da kuma hannun wannan ba su da zakka wani dan kudi bi na kakanka ne wannan ya zo dauke kudin na kakan wannan ne wannan kakan wannan kakan wannan ya dauke yaje yayin kudin kuma yanzu iya abin da ya karu aka iya zakka ne kawai da bi da ba da bi da zakka da biyu suka bi da zakka shine ya dawo duk dai da yake gado Allah ya mura wannan gadon gidan daman gadon su dama da kakan ya murda ba uban zai dauka ba uban ya murda ba shi zai dauka ba dama to an mayar masa kudin ka eh to wannan kuma a je babansa shi ya je haka kawai da gangan ya kashe baban wannan din wannan aka yi mutum kuma an bayi dama ɗaukan fansa saboda haka wannan fansa yi ta yi gama ce shari'a ba za a yi bane an gama ne ko gani ba ba yin da za a yi ba an gama wanda ya ɗauka an ɗauka wannan kunjo an mayar masa ba ba ta gane ba wannan zuwa wannan kira to an rama sauran mutum shi ke na gama ya yi jira ta kaga to Allah shi ne masa ya Allah shi ne masa saboda haka mutane akwai shari'a lahira to kace annabi ya haya to kace ma abin annabi zakar yawo amma ba su sha da buga ba don abin ya jawo an kaje mutum mutum sun fi dubu ɗari Allah ta ya sa ya kusanta kafirai kullum ko suna sallah suka wannan aikin irin dai sallar nan da ake in dai sallah ba ta hana zabo ba ta hana sallar ba ta teku ba in Allah ya sai ta sallah ka ba za ka cuci wani ba eh haushi ma ba za a iya baka haushi da wani ba sai a ta maka abu wajen Allah ya hana ka ji haushi ya kiyaye ka ya tsare ka ka zauna lafiya kalau ka ta jin daɗi a zuciyarka saboda ka kiyaye sallah yawa to ka gani shine wannan saboda haka kiyaye sallah kaga suna sallah amma da ba su kiyaye ta ba sun kashe annabi ya sun kashe annabi zakar yawo sannan su kuma Allah ya turo arnan da ba ba sallah ba ruwansu da Allah ba ruwansu da annabawa Allah sun zo sun kashe mutum sun mutu mutum ya fi dubu ɗari jalu da sai bai tsalle sarauta ma yake kara ɗari ba wanda zai magana da shi a arnancan da kuma inda musulmin ba Allah suke nufi ba har za ku kashe annabin Allah da danza ku taba ku saboda haka muna son duniya da muna daɗi mu dinga yin adalci mu dinga yin abu mai kyau duk wani abu da za su kare mu sai Allah ya tsare mana sai ya zama lafiya karin amma an muka zama zuwa Allah shi shigi to sai Allah ya jaraba mu hannun mu da ke mu da kanmu kaga ya samu matsala kamar haka lakanar sama wallar la'ajin ma ji samai da kasa ba وما بينهما da abin da ke tsakanin ba da don wata ba zalika zannul ladina kafur wannan gunji ne da don kafirai wailun kalmar azaba kwari ne a cikin wuta ya tabbata lil ladina kafaru ga kafirai min nari a wuta abu na ja'al ladina amanu wa amilu salihat shin ko za mu samu mu'minin da suka imani suka da aiki na nagarta su zama kalmar su da billahi kamar masu barna a bayan kasa jawabin zalabu za ya kai amun na ji alamun da ina kalku jari ko za mu za mu tsoron Allah ne kamar fajirai duka ba za a yi haka ba wannan aya ta sauka ne ta yi raddi akan magana kafirai suke ga muminai mu muna ganin ba za a yi tashin kyama nan ba za ba a wata lahir idan kuwa akwai duk abin da ku samu za mu samu ko mu samu abin da ya fi naku a yaran duniya din ba mu yarda abin da kuke faɗa ba kuma a yi ruwa a gonar ku a yi ruwa a gonar mu a ba ku kuɗi a ba mu kuɗi a ba ku komai muna tare gudu a can ma haka za a yi alaƙa a san ka ba za mu yaka ba da wannan ya rahamaniya ne yawa ke da mu littafi na allana muka saukar da shi ne ka zuwa gare ka ya rasulallah mubarakun mai albarka liyadabbaru domin mutane su yi lura liyadabbaru asalin ya dabbaru wadda kuma ta wafi dal aka haɗe ta a cikin dal aya da yi su lura da ayoyinsa yanzu rubi duba bi ma'ani ha a cikin ma'anonin ayoyin wa yi wani su ba da gaskiya wali ya ta zakara ulul albab kuma don ma'abuta hankula su azantu ashabul uqul masu hankali ina ga ya kamata ku kwana nan in Allah ya ba mu ikon gobe sai mu dora kan ikon Suleiman ibn Dawud alaihi salam eh a ya ya ya dan makara